والعلا ليوم به كتب الخلائق تنبض خلائقه ما حاذت الخلق مثلها فمن ذا له عقل وينكر فضلها فلا تعزلوني إن غدوت مولها ذخيرتنا تعلو الذخائر كلها إذا ما الورى مما ترى تتعوض لقد قام يدعو قوما بنصاحة ويأتيهم في كل وقت براحة فإن كنتم في الحب أهل سماحة لوارفكم صبوا ووسيهوا لساحة بها شافع من حفرة النار منقذ وإن شئتم عن زفرة النار تحجبوا ومن حوله يوم القيامة تشربوا وتستوجبوا جاه الشفاعة فاهربوا ضواريكم خلوا وطيبة فاطلبوا وسيروا على الأعماق والشوك فاحتذوا وشقوا نفوسا قد حصت كل مرشد وأجروا دموعا فوق خد محمد وجدوا محدد نعم محدد وجدوا ولو تعلوا لكل منهد ذهبا ذهابا يا أصاة لأحمد ولوذوا به مما جرى وتعوذوا هنيئا لكم وقيتم اليوم فتنة ووفيتم فرضا ونفلا وسنة فبشراكم يا قوم عفوا ومنة ذنوبكم تمحى وتؤطون الجنة وتؤطون جنة بها درر حصباؤها والزم والزم والزمرد تأرجت الأفاق من إثره الشذي فأصبحت منه طول دهري مغتذي كذا من يكن مثلي ويأخذ مأخذي ذليل الخطا يا ود لولا ذبي الذي يكون به يوم الحساب تلوذ طلقت إنان الشوق في مده أحمد مع القلب في المدمار وجد مجدد بميدان فكر في القريد مجود زكتنا وشوقي للحبيب محمد ترى ومتى من نار شوقي ينقض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس goma ga watan rabi'ul thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan 11 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara da 2020 daidai ci gaba da karatu a cikin wanda littafi mai albarka mai suna da takhmisul qasa'id al-wuturiya wanda ibn rushayd ya rubuta muna roƙo Allah mu dauki sarki ya gafarta masa kurakuransa wanda wannan shine darasi na 23 a cikin wannan littafi mai albarka hawa yau dai malam yana ci gaba da bayyana darajoji da falala ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma falalar waɗanda suke tare da shi tun daga sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa a male ce lana hula a can gaba lana hula muna da kayan kawa jam'u hiliya muna da kayan aro kulla yau mai kowane yini min mafakhirihi daga cikin ababen takama nashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kowane yini kowane lokaci saboda da abin da za mu yi ado da shi na mafahir ababen girma ababen takaba ababen nuna kasaita da annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta da su salatun wa taslimun wa zikirun lahu hala ya ce salatun salati ya tabbata daga gare mu wa taslimun haka sallama ma ta tabbata daga gare mu wa zikirun lahu da an bato kyakkyawa gare shi shi annabi sallallahu alaihi sallama hala wanda yake yayi daɗi wato yayi daɗi gare mu shi wannan ambaton alauna bihi mun ɗaukaka a dalilin ɗaukakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata ɗaukaka ko wata daraja da muka samu to mun same ta ne saboda falalar manzon allah sallallahu alaihi wasallam man za wane ne yunafisu zai tsera man ala da wanda yake shi ya riga ya zamo maɗaukaki ya ɗaukaka mutumin da yake ya riga ya ɗaukaka ya zan babba to waye zai zo ya ce kuma zai tsere da shi shine almunafasatu bi ma'ana almusabaka tsera ko riganga to wane ne zai tsere da wanda yake ya ɗaukaka shine annabi sallallahu alaihi wasallama zakarna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama mun yi tanadin annabi sallallahu alaihi wasallama zaɓauli wanda yake ma'abuci baiwa wal'ula da darajoji maɗaukaka domin mun tanade shi liyaumin saboda wani yini bihi a cikin wannan yinin kutubul khala'iki littattafan halittu tun bazu za a fito da su a rarraba kowa a bashi littafinsa wanda yake dauke da ayyukansa gaba ɗaya da ya a duniya to a wannan rana haka ko kuma bihi zamiru yana ya koba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama eh ma'ana a dalilinsa ta fuskar shafa'a da zai yi to a dalilin manzon Allah tun bazu za a fito a rarraba kutubul khala'iqi takardu ko littattafai na halittu khala'iquhu halayensa ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallama ma hazatil khalqu mithlaha halittu gaba ɗaya ba su tara irin wa'annan halayen nashi ba duk ka tara halittu gaba ɗaya to ɗabi'unsu ka tara su wuri ɗaya to ba su kai na annabi sallallahu alaihi wasallama ba faman zalahu aqalun wane ne yake da hankali amma wa yunkiru fadlaha kuma ya zan yana musun falalar wa'annan ɗabi'u na manzon Allah duk mai hankali ba zai yiwu a ce yana musanya falala da ɗabi'u da sifofi wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallama a ya siffanta da su ba fala ta'ziluni kar ku zarge ni in gadautu idan na zamo muwallaha wanda yake wato abin ɗimaucewa wanda yake ya ɗimauce bai ma san abin da yake yi ba kan ku zarge ni me yasa sai ce zakhiratuna tanadinmu ko ajiyarmu ta'alu ta ɗaukaki azzakhaira kullaha dukkanin tanadin wasu mutane ana mu tanadin da muka yi namu mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam masoya annabi sallallahu alaihi wasallam to tanadin mu ya haura tanadi tanadin kowa dukkanin sauran halittu a duniya sai ce iza malwara a lokacin da halittu ta ta'awwazu akwai wawan gaban zalun din wawul jama'a ta ta'awwazu tana neman tsari mimma tara daga abin da take gani na tashin hankali da musiba laƙari ƙama hakika annabi ya tsayu ya da'u ƙaumahu yana kiran mutanensa bina sahatin tare da nasiha salkakakkiya shine annasaha eh kama ka ce annasiha to akan ce annasahatu annabi ya tsayu da kiran mutanensa tare da nasiha wa ya kuma annabi yana zo musu fi kulli wakatin a ko a cikin kowane lokaci bai rahatin tare da abin da yake hutu ne gare su babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda zaka ga akwai wahala a ciki sai dai mi sai dai hutawa ko fa in kuntum ahala samahatin in kun zamo ma'abuta kyaututtuka yace fil hubbi wajen so idan har kun zamo ahala samahatin mutane masu yawan kyaututtuka yace fil hubbi a cikin son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in hakun zamo haka to suhu ko suhu ku zubar da zawarifakum maf'ulun bihi muqaddam ku zubar da hawayenku suhu zawarifakum zawarifakum ku zubar da hawayenku to wannan shi zai samu gamsukan cewa mi lallai ku ahlus samaha ne ba abuta kyauta ne amma idan mun ga gaba ku zubar da hawaye wato mun san cewa ku ba ma abuta kyauta ba ne shirme kawai kuke yi sannan wasihu ku yi tafiya ku yi yawo ku yi yawo lisahatin domin saduwa ga wata farfajiya biha a wannan farfajiyar shafi'un akwai wani wanda yake mai ceto mun ƙezu kuma mai tsamarwa min hufuratin nari daga ramin wuta shi ne annabi sallallahu ma'ana ku je madina a can ɗin akwai wanda yake yana tsamar da al'umma daga wuta ta hanyar kiransu zuwa ga tauhidi su daina shirka su daina kafirci wa in shi'itum in kun wa in shi'itumu in kun ga dama yace tuhujau sai a sha makance ku an zafaratin nari daga harguwar wuta eh in kun yi abin kwarai amma shine ma'ana wa in shi'tu in kun ga dama kun yi aikin kwarai tuhujau to za a sha makance ku an zafaratin nari daga harguwar wuta zafir sannan kuma watasharabu za ku sha min haudihi daga ƙoramar annabi sallallahu alaihi wasallam a yau malkiyamata ranar tashi alkiyama haudun nabi wannan in kun gala ma ta hanyar aikata ayyuka na gari ba ku yi aikin barna ba kenan ko watastaujibu kuma za ku cancanci samun jihar shafa'ati alfarmar ceto to ya ce faru maza maza ku sheƙa da gudu ku gudu zama bai same ku ba inda wannan kuke nema to gudu za ku yi ku fita sai ce zarari kum hallu zarari kun shi ba fa'ulun bihi ne muqaddam ai hallu zarari kun ku bar ƴaƴanku ku bar zuriyarku ku yi tabbatar su wa taibata fatulubu ai fatulubu taibata ku je ku nemi isa garin madina ba magana ku zauna gida ba ne a zauna cikin mata da yara a'a ku fita wasiru ku yi tafiya alal amaki a kansa hanyoyi ƙora'ik shi ne amak ma'ana ku yi tafiya akan hanyoyi wa shauƙa sannan soyayya fahtazu shi ma akwai wawun fahtazu ku bibi son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ku kuskura ku kauce ma hanyar da za ta sa ku za ta hada ku da kaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shiqqu nufusan ku saba ma mutanen da ko rayukan da kadi asat rayukan sun hakika sun saba ma kulla murshidi dukkan wani mai shiryarwa don rayuwar da take bai ita yana saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ma ka saba masa don me zaka yi hulɗa da shi don me zaka yi alaka da shi wa ajraw dumu'an ku zubar da hawaye ko ku gudanar da hawaye bai ma ce a zubar ba ku gudanar da hawaye su yi ta gudu su yi ta kwalala su yi ta zuba fauka haddin a saman wato kumatu a saman kumatu muhaddadi wanda yake abin wa iyaka kumatun da yake an riga an masa layi-layi an masa zane saboda kukan za ga in kuka ya yawa to hawaye sai kaga sun yi layi a kumatu to ku zubar da hawaye fauka saman haddin kumatun da yake muhaddadi muhaddadi abin wa iyaka ko abin wa layi layi layi layi wajiddu ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari sai ce walau ta'alu ko da ku za ku samu rinjaye ne za ku ɗaukaka likulli muhannadi ga dukkanin wani wanda yake da takobi ƙera indiya takobin da aka ƙera indiya shi ake kira muhannadi kuma ana cewa hindiyu muhannadi ko hindiyu zahaban ku tafi ya usatu ya ku masu sabo li ahmadi ma'ana ku fita zuwa ga saduwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waluzu bihi ku nemi fakewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta'awwazu shi ma akwai wawo wata'awwazu ku nemi tsari min majara daga abin da ya gudana daga gare ku da na barna hani allakum hai farin ciki ya tabbata gare ku wuqitum an tsare ku an kare ku fitinatan daga fadawa cikin wata musiba ko fitina al yawma a yau nan duniya sakamakon ƙaunarku da manzon Allah da biyarsa. Wa waffaitumu fardan, ku kuma kun riga kun cika farillar da aka farlanta muku, wa nafilan kun cika nafila, wasu ce umara, wasu natan kuma kun cika sunna, ita ce ziyarta annabi sallallahu Alaihi wasallam. Fa bushira kumu farin cikinku ya tabbata, afawan. wajen rangwame wa minnatan da baiwa ya ƙaumi ya ku jama'ata farin cikinku ya tabbata ta fuskar samun rangwame da baiwa ya ku jama'ata zunubukum zunubanku tum ha za a goge su wato ƙauna jannatan kuma za a ba ku kyauta aljanna shi ne gurin kowane musulmi ya saba aljanna ko? sai ce biha a cikin aljannan nan hasba'uha tsakonkwanin aljanna durarun to lu'ulu'u ne eh tsakonkwaninta lu'ulu'u ne ko kuma ƙasa aljanna to duka lu'ulu'u ne da lu'ulu'u gaba ɗaya an ka shimfiɗe aljanna wazzamurruzu da kuma jauhari mun san jauhar ko? to su ne gabaɗe matsayin tais aka shimfiɗe aljanna ɗin gabaɗaya wani in an yi gida ko ɗaki sai a saka mai tais misali ko wani abu na ƙawa wanda za a rufe ƙasar da shi to ita aljanna ƙasar ta lo'olo ne a gaba magana kura eh sannan da jauhari duk su ne gaba ɗaya an ka yi cikon aljanna da su to ya an goge zunubanku aka ba ku aljanna to ga halin yadda aljanna take ta'arrajatil afaku ya ce sasanni sun yi ƙamshi min itirihi daga turaren annabi sallallahu alaihi wasallama a mai daɗin mai ƙamshin daɗi shine ashyazi fa asbahatu na zamo mugutazi mai ƙoshi da abinci minhu daga wannan ƙamshin ƙamshin ɗaya ne shaƙa kawai sai ni ji ɗaya na ƙoshi da abinci tula da hari kuma tsawon zamani na tula da hari ni ina jin wannan ƙamshin shikenan sai yunwa ta gudu sai ce kaza haka man yakun misli duk wanda ya zamo irina wa ya akhudhu kuma yayi riko da ma'akhazi da marika irin tawa shi ma abin da zai samu kenan ma'ana kai ma da ka zo in dai ka bi yadda inda na bi ka shiga inda na shiga ka yi riko da abin da na yi riko to kai ba abin da za ka samu kenan sai ce zalilul khataya wato mai wanda yake kaskantaccen zunubai wanda saboda zunubansa ya koma kaskantacce wulakantacce to shi da ya ce wadda zai yi guri laulaza da ya nemi fakewa ya nemi laɓewa billazi ga wannan da ya kunu bihi a talawuzu wanda a talawuzu neman fakewa ko neman kariya ya kunu bihi yana kasancewa gare shi ne yau hisabi ranar hisabi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana wanda yake kaskantacce wajen aikata manya-manyan laifuka na zunubai to ranar tashin kiyama zai yi fata zai yi guri da a ce tun can duniya eh ya yi abin da zai taimake shi ranar tashin kiyama don ya samu ya nemi fakewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam falaktu na saki ina na shauƙi ragama ta soyayya fi madhi ahmadi a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'al kalbi tare da zuciya tare da zuciya fil midmari domin saduwa zuwa ga farfajiya eh yace fil midmari a domin saduwa zuwa ga farfajiya shine fili maidan mm. to shine yace wajdin mujaddadi wanda a cikin wannan farfajiyar akwai wani baƙin ciki mai sabuntuwa ko da yaushe kullun sabuntuwa yake yi kullun zama sabo yake yi kullun zama sabo yake yi bara abin da yake nufi ya sake ragama ko linzami na soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tare da zuciya ita kuma zuciya ga halin da take da shi zuciyar nan ya ce filmi dumari a tana saduwa ne zuwa ga wata farfajiya wani fili wajidin mujaddadi wanda wannan wurin akwai damuwa wadda take mai sabuntuwa ko da yaushe kai in baka gane ba ce bi mai dane fikirin wata farfajiya ce wani fili ne na tunani fil qaribi wajen kera waka almujawwadi wadda take abin kyautatawa inda adibi in zai kera waka eh to da zuciyarsa da kwakwalwarsa su suke haduwa su taimaka ma juna sai su kera abin da ake son a kera zakat naru shauki naru shauki wutar soyayya ta zakat ta huru shine ma'anar zakat ta huru lil habibi saboda masoyi muhammadi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce tura ana zato wa mata har yaushe unƙazu za a tsamar da ni min nari shauƙiya daga wannan wuta ta bege na wai har yaushe ne za a tsamar da ni ina fatan haka da zan samu kuma abu guda ne shine in samu abin da nake so in samu in sadu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in dai ka ce in daina ne ko ka zo bin da wani abu wanda zai sa in bari ba bari zai ba abu guda ka sa in samu saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam so insha Allah nan gaba dai zai ci gaba da bayani game da yanayin rayuwarsa da halin da ya shiga ciki na nisantarsa na annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته